الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي عشرين لبيو جوة الجماد الربيع العاشر نعم عشرين لهدي أقول لك جوة الجماد عشرين لهدي جوة الجماد الربيع العاشر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya ne da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku yau za mu tashi darasi na hudu a wannan sura da albarka surat fatiha za kuma mu tashi aya ta talatin da ɗaya muna da Allah madaukakin sarki sai mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقدير بصير الله مدوكتين sarki yace wallazi auhayna ilayka min alkitab abun nan da muka yi wahayin ta zuwa gare ka na littafi huwa alhaqqu shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana ne gaskata littattafan da suka gabace Qur'ani yana gaskata Taura yana gaskata Injila yana gaskata Zabura shi yasa a gidan musulmi ne kawai zaka ji ka tara an sa Musa Isa sannan kuma akwai Muhammad kaga kowanne annabin da littafin sa ne da amma ba za ka ji dan Yahuda da mai suna Muhammad ba ko Isa ba za ka ji gidan Kiristoci da mai suna Musa ba ko Muhammad don ba ke da su ba amma a gidan musulmi kawai nan jerin sai ga mutum daya ya saka duka sunayen yana da suna Dawud yana da Musa yana da Isa yana da Muhammad shi kare domin biya ya dade to kaga wannan shi da Allah ko cikin sarki yake ce abin da muka yi wazi zuwa gare shi zuwa gare ka wato mun daga daga littafi shine gaskiya yana da gaskata wanda suke gabaninsa Qur'ani ya gaskata duk littattafan da suka gabace inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle Allah madaukakin sarki na khabirun gani ne mai ba da labari bi ibadihi ga ayyukan bayinka ko ga bayinka kansu basirun kuma mai gani ne da abubuwan da muke aiwatarwa sai Allah ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكريم kaga wannan ayar idan ka kalle ta da kyau karin bayani take kan ayar baya Allah ya yi bayani akan littafin da yake kuma auratna kitaba alladhi nasfaina min ibadi sannan ni sai muka gadar da wannan littafin wanda aka yi maganar sa a baya muka gadar da waɗanda muka zaba daga cikin bayin mu muka gadar musu wannan littafi su waɗanda aka gadar wa sai Allah ya gaya ba category din cewa yadda suka tafi gida uku sai Allah ya ce wanda suka gaji littattafan da annabawa suka zo suka zo da shi to a cikin su fa minhum zalimun li nafsi a cikin su akwai wanda yana zalunta kansa in kenan wa minhum muqtasid sannan akwai ɗan tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat dana cikin zakon da yake rijeje ne a wajen ayyukan alkhairi tsiriji to duka wayannan guda uku sai Allah madaukakin sarki yace ko kuma yace sabiqun bil khairat bi idnillahi da idnin Allah zalika huwa al fadl al kabir lalle wannan falala ne wato ga Allah madaukakin sarki wanda take babba wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kawo duka wannan rabarabar mutanen guda uku sai kuma ya faɗi me zai faru da su ne Allah yake kafin mu dawo kan aya جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ويلاتهم فيها فيها حريم Allah madaukakin sarki yace jannatu adnin yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha waɗannan su uku gaba daya da zalimun li nafsi da muqtasirin da sabiqun bil khairati duka su uku jannatu adnin yadkhulunaha duk za su shiga aljanna amma ya kamata mu ji suwaye bayan mun faɗi yanzu inda za su shiga yuhallawna fiha Allah yace za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira da mun duwoyi wato za a sa musu awarwaro na hannu da kafa mun duwa a kafa da karo kawarwar a hannu yin zahabin na gwal wa lu'lu'a da lu'lu'u Allah ya ce wa libasuhu tibabun ta cikin aljanna fiha cikin aljanna hariru alhariri za ta to mu dawo mu ji duwa yayin nan mu duko da Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah malam yake wannan wato qarahum ummatu muhammad Abdullahi da Abbas yake su ne al'ummar Annabi alaihi salatu wasallam duk ukun nan waratahum Allahu kull kitabin anzalahu duk littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar wato gaba ɗaya Allah ya gada musu ne fa zalimuhum yughfaru lahu wa muktasabihum yuhajibu hisaban yasira wanda ya zalunci kansa daga cikin su za a gafarta masa irin kurakuran da ya faɗa sannan muktafir shi kuma za a yi wata hitabin ta sauka fa sauka yuhasabu hisaban to shi ne muktafirin kenan wa sabiqum yarkul jannata bi ghairi hisab shi kuma sabiqum bil khairati ba hisabi kwata kwata ba accounting da yaro za a ce hufi shi ne sabiqum bil khairati wasu malamai kuma suka ce domin an yi fassara ta kai goma in kana duba tafsir za ka fassarori da za su burge ka sosai da sosai akan wa'annan malolin guda uku wasu kuma kace bal zalimu li nafsi laysa min hadhihi al-umma wala min al-mustafa wala min al-mustafin al-warithin al-kitab wa bi kace al-zalimu li nafsi wa'annan al-zalimu li nafsi laysa min hadhihi al-umma ba ba ya cikin wannan al'umma gaba daya akwai wanda suka faɗi wannan wasu kuma kace a zalimu li nafsi shine ashabul mashaba cikin suratul waqi'a Allah ya rubuta sarki ai ya faɗi wato shi ma kace kace su guda uku ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul maj'amati ma sai ce wasabiqun asabiqun sai ce ulaika almuqarrabun duka uku an fahimta da kyau to wasu kace su ne waɗannan sannan akwai waɗanda suka ce zalimun li nafsihi kamar malik wato daga zaid bin aslam da hasan al-basri da katada suka ce huwa al-munafiq shine munafiki sannan abdullahi abbas da hasan al-basri sun faɗi wannan wasu kuma suka ce a zalimun li nafsihi shine wato yana cikin wannan al'ummar har har yau kamar yadda ibn jarir al-tabari ya faɗa cewa zalimun li nafsihi yana cikin wannan al'ummar amma wasu ka ce kana so ka gane hadisi na biyu hadisi jibril za ka koma cikin wato nawawi arba'un hadisi na biyu kaga ai malaika jibril ya zo ya tambaye annabi alaihi salatu wassalam yana tambaye sa ni akhbirni an islam ba da labari a ga musulunci ya gaya ba da ya gama kuma sai ya akhbirni an ni an imani kun ji na biyu bayan ya gama sai kuma ya ce akhbirni an ihsani to saboda haka suka ce zalimun li nafsi musulmi kenan shine zalimun li nafsi sannan muqtasidun kuma muhsini wanda shi kuma ya tsara musulmi a profile din sa ya kula da yawa ya zuci martaba sannan sabiqun bil khairati shi kuma wa wannan mu'mini abuwan shine shi muqtasid shi kuma sabiqun bil khairati muhsini dama martaba uku ce al-islam al-iman al-ihsan saboda haka da bambanci kamar diploma ne da digiri da master ko PhD aka mataki ne saboda haka sai bayan daya kun ji wannan fasara ko wasu maka ce a zalimun li nafsi shine wanda wato zai da an kira sallah amma ba zai tafi sallah ba sai an daya dan dan hawan bida shine zalimun li nafsi shine zalimi domin ya zalunci kansa kai sauri da je wajen ba zai je ba wani sai ya ma ji waye limamu yana waje an yi raka'a biyu rago biyu da ba a sura a sura ne akwai wanda dabi'a su ce wannan zalimin da nafsi akwai wanda shi zai kira sallah ba amma Allah ya bara a fara da shi ba shi ma zalimin da nafsi ne an fahimta da kyau ko sannan na biyu shi ne wa wato muqtasid shi kuma da an kira sallah ba zai zo kafin kiran sallah ba amma zai zo da jira ta da kama shi ne muqtasid tabiqun bil khairati ko jira yake a gaban zira ta da kiran sallah sannan da alwalar da yazo a gaban zira a bayar kuma wani kila sai na fulfili ba bayan kafin da bayan shi ne tabiqun bil khairati sannan an tambayi wani daga cikin wato tubaye dare ibn abdullahi bisturi yana cewa tubaye na da wanda suke abu dan Allah yake ai zalimun ne rabbi yake shine wanda yake son Allah madaukakin sarki da duniya yake son Allah dan duniya ya ke nufi da wannan shine da ya baki ba ta same shi da in ka ganki a masallaci to kuɗi ne bai ko babu irin sa akwai su in ka ganki yana zuwa masallaci ko azumi to bai da kuɗi shi ne wannan shi kuma muktafi sai ne shi ne wanda yana bin Allah madaukakin sarki saboda yana tsoron lahira lil akhirati yana tsoron wuta yana son aljanna shi kuma sabiqun bil khairati kawai saboda Allah ya tantance duk abin da yake aimar shi sa yake ba ruwan sa da aljanna sa ko wutar sa kawai Allah ya tantance saboda kwarjinin sa da wato da iyawarsa duk abin da yake ayi za a yi shine sabiqun bil khairati wani malami kuma yake a wannan kategorin din shi ba abin da yake nufi zalimun li nafsi shine jahili shine zalimun li nafsi shi kuma muktasib talibin ilimi shine muktasib tarikun bil khairat kuma malami wanda yake aiki da wanda da abin da ya karanta wannan shine tarikun bil khairat kaga Allah ba hukuncin sarki yake bi idinin Allah da idinin Allah gaba ɗaya wayannan guda uku da aka kawo ya Allah ba hukuncin sarki yake jannatu adlin yadkhuluna gaba ɗaya su uku akwai aljanna ta dindindin da za su shiga shine jannatu adlin yadkhuluna wani malami kuma yake ya zalimun li nafsi da masu kudi yanda da mutane ake gaba daya na farko shine wanda Allah ya ba shi kudi amma ya hana ba zakka ba zakka shine zalimun li nafsi kaga ya zalunci kanka domin sai ya sha wuta muktasidin kuma shine wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi yake bayarwa bayan da wajibi ya ba da nafila to ta cikin birka da kuma shi kuma ba akan duk kudi ake magana shi wancan an ba shi hana to nake ku ku gano da kokolo ku cewa shi kuma wannan ya zai zama na biyu shi kuma an ba shi ya bayar da Allah ya ce to har da kai shi kuma sabiqun bil khairat ai shine wancan ko shi ya bi matsayi shi kuma ba na'am gaba ɗaya kuɗi to ba haka yake ba shi ka shi ne shi kuma ba a ba shi ba ya gode wa Allah shi ba a ba shi komai ba amma cikin godiyar Allah yake wane mutum ɗaya wanda yake da kana ba a ba shi ba amma yana gode wa Allah Allah na gode ba eh sannan wasu suka ce a zalimin da nafsi shi ne wanda zai ta ihu da wasiba ta same shi kowa sai ya shi kuma muktasid wanda in masifa ta same shi zai koma zuwa ga Allah ba cikin shi eh istirdani sabiqun bil khairat shi kuma idan masifa ta same shi zai gode wa Allah yace Allah na gode ba domin ya tsaka da darajar sa yanzu a wayan na uwan da ni da ku kowa sai kowa ya san inda yi wayannan da aka faɗa kowace fassara wallahi kowa ya san inda yi zalimin da nafsi kake muktasidin sabiqun bil khairati in mun zani to haka in an je aljanna bi za kwanaki nake ce mu da kunya idan aka je aljanna aka ce dun mutane in ka leka ka hango a wakar da Umar Kabira a sai ka hango a dole ko mala inda ya kace to nan kwarai kuwa Abubakar da Umar sai ka san baka cikin sabiqun bil khairati domin duk fassarorin da aka yi gaba daya za ku kowace fassara ce da sai ka jinjira ta wane mutum Allah ya dace da shi wala wa hukumin sarki yake jannatu adilin yadkhuluna aljanna ce wata dindindin da za su shige ta duk su uku yu'allawna fiha za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira na munduwa da awarwaro shi za wa da ce duk abin da Allah ya hana ka sawa anan kaga a duniya agogo ma da ya halatta ka sa ai yanzu dai kai ka san ba za ka zo fito da agogo kuɗi ba ana gani za a ce to sai ya fara busawa ko ba ka wani amma aljanna idan yanayin ka kasa kuma sai ba kyau domin yanayin halitta saboda tsayin da take cikin aljanna da waye ba za ta iya wato jiki kankanin jiki irin nawo ba zai rajistin ba sai an mai da irin jikin ka ya koma na annabi adam falwa ya uku zira'i cikin sai ka koma haka dan jikin ki ya zanto zai dace da yanayin duk abin da yake yau da haka ga mutum ya sa agogo saba'in a hannunsa ai zai mace zai mace kyau da sau da haka duk a wata adam da mata suke yi da su sa a hannu su sa a kaba akwai wato makwafinsa da za mu rama a aljanna amma dai yanzu Allah ya hana cewa kada ka sa kaga ba za ka sa alhariri ba ba za ka sa gulba amma aljanna duk za a sa to shine walu'lu a bayan gur kuma hadda lu'lu'u dana Allah yake wa libasuhum fiha ari aje aljanna al-ariri za a sa haramun ne ka sa al-ariri amma aljanna kifabu shine na sanyi da zafi dama kuma wato cikin aljanna Allah madaukakin sarki yake babu rana babu zamhari ba sanyi ba rana gaba ɗaya saboda haka yanayi ne wanda ya dace da jiki kawai mai kyau sai Allah yake ne za su ce bayan an shiga aljanna qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها Allah yake bayan an shiga aljanna gaba ɗaya kuma wa qalu sai ka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-azab godiya ta tabbata ga ubangiji wannan ne da ake godewa fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tafiye mana da damuwa ba da tanda breaking a kiyama babu fata fata to shine alhamdulillah alladhi azaba annal azab domin aljanna ba a shiga da damuwar wani in za ga wani dan uwanka ne amma ka kullace shi da wani wani kuma a bai sani da yazo wucewa ya ture ka ka kullace shi da wani wannan jinnin wanda kadan ne a cikin mutane Allah yake zare miki to aljanna ba a shiga da jinni domin a daidai farfajiya za a shiga aljanna sai Allah ya ce kowa ya tsaya wani yana kullata wani wani ya kullaci wani akan abin da ni ba sani ba ya zo wucewa ya bige shi bai sani ba Allah ya riya shi da wannan abun amma ya kullace shi da abin sai Allah ya ce to gaba ɗaya wanda za a ma fi tuduri in min jinni ikhwana ala sururin mutaqabil an gane ko saboda haka duk abin da yake cikin zukata sai Allah ya zare shi jinni kowa zai shiga aljanna ne kana kallon dan uwanka kana jin dadin cewa wannan dan uwanka ne ba jiddu to shine za su gode wa Allah na cewa Allah mun gode ma da ka tafiye mana da dukkan damuwa inna rabbana lallai ubangiji na gafurun mai gafara ne shakurun wanda yake jinda a godewa sai Allah yake allazi ahallana daral muqama shine wanda ya saukar da mu a gidan dawwama ba wani gidan dawwama anan mun je wucewa da wajen nake nuna injiniya wani gida na ga wani babban mai kudi ya gama yi a rubuta wa salamun alaikum sai mutum fadkhulu wa qalibin nake wasu malamai sun yaudari ba kai ai ba da wama wannan gida wane ne kai ai wannan tambarin aljanna ne sai mutum fadkhulu wa qalibin aljanna kenan amma akwai wani gida da maganin da wama da duk ba sai rubuta ko ba gidan mu ba amma kawai an yi gida ne kawai ka an sa salamun alaikum sai mutum ga ma iya nan kuka tsaya ko kuma a ce fadkhulu ha amini na ba ayat qur'ani ba ku shiga ba kare ba gonin dog da zai biyo ku sannan kuma ba kaza ko ayya ba ka amma fadkhulu ha wato khalidi wane mutum ai darul muqama gidan dawwama shine aljanna shine a hallana darul muqama wanda ya saukar da mu a gidan dawwama min fadlihi da fadlalsa abu biyu ne yake kai mutum aljanna aiki da falala Allah wannan ƙa'idar idan mutum bai yi aiki wato ba zai samu fuka fuki ɗayan ba dole sai kai aiki Allah yake la yamassu na fiha nasab addukan aljanna za su a cikin aljanna ba wata wahala da za ta shafe ni ba zancen gajiya yanzu ka koma gida ka gaji a kama ruwan tsini ka watsa sai ka dan samu ƙarfi ba wannan aljanna babu wala yamassu na fiha lugub kaga ba wahala wala ya masu na biya dubu kuma ba gajiya a cikin aljanna fata fata Allah ya dace da ya Allah ya ce والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير to Allah madaukakin sarki bayan yayi magana ɗayan aljanna kuma yake wallazina kafaru hakika wanda suka kafirta lahum naru jahannam su kuma suna da wutar jahannama la yuqda alaihim ba za a jari ransu ba a cikin wutar fa yamutu wanda da za su mutu wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu azabar wutar ba Allah yake kadalika nabiyyi kullu kafur aka muke takawa duk wani wanda ya fitinci ya kafir shine kaida annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin muslim cewa amma ahlul nar alladhina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahya la yamutu fiha wala yahya aka Allah ya faɗa a Qur'ani cewa ɗan wuta kuwa wanda shine ɗan wuta Allah yake ba za su fita cewa kuma ba za su rayu ba domin za su kira shi ba wala dauya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya maliku ka roƙa mana ubangijin ke tirke sun ke rawukan mu za ki sai wannan sai Allah ya roƙa kin sai maliku ya daka muku aya ce innakum ma ki sai ma ya ce da su alam ya atikum nazir me gargadi ya zo muku ba kalu bala qad ja'ana nadir me faru fakadabna me gargadi ya zo mun kayyada sai ya ce da su innakum ma ki sai da karshe ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ikhsabu fiha wa la tukallim magana da suke suna jin dadi domin ihu ana dukan ka yana rage mutum radadi to sai a ce sawun din gaba ɗaya a dauki sai dai su koma hamhama irin ta dai sai ka buɗe baki kawai sawun baya fita yadda Allah ya ce innal mujrimina fi azabi jahannam ko fi azabi jahannama khalidun la yuftaru anhum wa hum fihi mubdisun su mujrimai suna cikin wutar jahannama za su dawwama ba za a yanke musu ba suna kira shi kurkuru ina ne bilal sannan kuma can da Allah yake ba za a raga musu ba kullama ka bajidi lahu ta'ira duk lokacin da wutar ta sassauta sai a ƙara musu a ƙara rura ka ba zuku falan naji da kuma illa azaba ku dan tara ba abin da za mu ƙara muku in ba azaba ba shi ne Allah yake wa hum yastariquna fiha suna ihu suna raki a cikin ta rabbana akhrijna na'mal salihan ya ubangiji ubangijin mu ka fitar da mu daga wutar nan zamu aikin kwarai gairar ladhi kunna na'mal ba irin wanda muka kasance muna muna yi da yida a cikin wata gaji Allah yake bari ila qurudin min sabili zalikum bi annahu idza du'a ila Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu shine sakamakon naku shi Allah ya ce awalan nu amirkum ma yatadakkaru fi man tadakkar in ba murayi da ku ba irin yadda duk mai tunani zai yi tunani rayuwar da Allah ya baka yanzu ne karanta 25 ne karanta 30 balladira kan 40 ko 50 ko 60 Allah yake ba mu ba ku wannan rayuwar ba da duk mai tunani zai yi tunani akai Allah madaukakin sarki yace waja'akumun nabi sannan kuma mai gargadi ya roji da hadisi ya tabbata hadisi Abu Hurairah daga Imam Ahmad annabi yake cewa laqad azara Allah ila abdina hayahu hatta balaga 60 aw 70 sana Allah ya yi cewa duk wanda ya rayu shekara 60 zuwa saba'in ko saba'in ya gama yanke ma hanzari a doron kasa ba wani hanzari da za a yanke ba an gama ma hanzari to Allah ya yanke ma hanzari in bai ba Allah ba ba shi da wani kudiri da zai ba wa Allah sannan kuma wani hadisi Abu Hurairah shi ma har yau yace azara Allahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagahu 60 sana Allah ya gani yanke mutum hanzari gaba daya mutukar ya rayu tsawon shekara wato 60 annabi alayhi salatu wassalam shekara 63 yayi a duniya gaba ɗaya dan da yake inganci akwai wanda ta zo 65 akwai wanda ta zo 60 amma da ta da yake inganci shine shekara 63 yayi saboda haka Allah ya araba wannan lokacin waja'akum an-nadhir kuma mai gargadi ya zo muku malamai sun yi fasarori da dama ikrima da abbas malamin da katada ta ce abin da ake kira da annabi shine furfura kana leko wato gaya maka ki cewa bayan annabin da yazo ni ma ban zuwa ne in tuna ba furfura ba da zara ta fito ki tana ƙara gaya ma cewa lalle fa ka shirya abin da take magana ke Imam Tirmidhi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma suna da wannan fahimta shi za a yi san yace hada nadirun min an-nuduri ula wannan ne gargadi ne daga cikin ba su gargadi na farko saboda haka wato mai gargadi ya zo duk lokacin da wato mutum ya fara yin furfura to fara ya ƙara matsawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin masu gargadin kala biyu ne ko uku annabin da aka turo baka tada ji wace malamai da za su karanta ma littafi sannan na uku shi ne farfara domin Allah ya alkawari wa mako na mu'azzibina hatta na ba'aka rasula ba za mu taɓa yi wa mutane azaba ba sai mun aiko musu da wanzu to duk manzannin sun zo kowanne ya kuma faɗa to Allah madaukakin sarki yake wato fazuku fa bali zalimina min nasir lalle ku dan kada ku dan kada azaba fa bali zalimina su azalimai kuwa da kake gani wato ba su da wani mai taimakon sai Allah yake إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki lalle inna laha alimu ghaibis samawati wal ardh Allah shine masanin wato abin da yake baki a cikin samai da kasai innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah madaukakin sarki masani ne da abin da duk zukata suka koyi sai Allah yake والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بغتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Allah هو الذي جعلكم خلائف في الأرض Allah shi ya sanya ku ku zanto halifofi a ban kasa faman kafara fa alaihi kufru duk wanda ya kafirce to matsalar kafircin da kansa za ta dawo wala yazidu alkafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta kafircin su ba abin da zai kara musu a gurin ubangijin su in ba tsana ba da kyama Allah ya kara kyamata su wala yazidu alkafirina kufruhum illa khasara sannan kafircin su ba zai kara musu komai a gurin ubangijin su ba in ba asara ba da ba asara asara da ba wuce yake ba ai larabci ne sai biyu yake kawai asara sai Allah yake ne قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم إفك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah yake kul ne da su ara'aytum ku ba ni labari shuraka akum alladina tad'una min dunillah ku ba ni labarin wannan abokan shirkar taku da kuke kira ko ma bayan Allah madaukakin sarki aruni ma za kalaku min al-ard ku nuna mun abin da suka halitta a bakasa ku wa'in da kuke riyawa alloli am lahum shirkun fi samawati ko suna da wani abokin tarayya a cikin sammai Allah yake amma atainahum kitaban ko kuwa mun ba su wani littafi ne da ala bayyinatin minhu wanda suke akan dalili da hujjoji kwarara da suka rike suke amfani da su ban duk wayannan tambayoyin da aka yi Allah yake bari wannan magana in ya yi zuwa da mula ai ma ya yi zuwa da mula ba abin da zalimai suke yi alƙawari ba dohun baban suke wasajin su alƙawari da shi a junan su illa gururan in ba ruɗi ba rutakkan su kawai suke sai Allah yake إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا Allah yake inna Allah lalle ubangiji madaukakin sarki yumsiku samawati wal arda shine yake rike da sammai da kansai an tabura dan fata shidi domin da Allah bai rike sama da kasa ba ai ba mai rayuwa a doron kasar gaba daya idan ya tafi domin muna gani gini hawa biyu uku duk inda ya rufe sai an ta sai an yi kwanaki ana za kulo mata su cewa ba ma san adadin wanda suka mutu ba ko na kwanan nan na Lagos kuna ji sai bayan kwana kaza a ce yanzu sun kai arba'in da kaza haka idan Allah zai saki sama ikon sai zai ne rike ta duba ba mai rayuwa gaba ɗaya nike mutane za su duk abin da yake doron kasa to sai yake tuna mana cewa samman nan fa da kasai gaba ɗaya shi ya rike yana rike da su ne ya rike sammai da kasai an ta jula ai an tsariba alam an an amakinha dan kar su motsa daga guraren da aka ajiye isa ya fada a suratul hajj cewa wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni shine yake rike da sammai da kasai da idinin sa yana rike da shugaba daya ko kuma inda yake gaya mana a cikin suratul rum wa min ayati an taquma as-samaa'u wal-ardu bi amri yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki da yake kulawa da sammai da karsai da umarninsa ko la in zala da in ansakahuma lil ahadin min min ba'di wato inda za su guje din ai ma ansakahuma min ahadin min ba'di inda Allah zai kyale mutum sai ki kula da sabar kasa bayan Allah ba wanda ya je rike sabar kasa babu shi shine ma an saka uba min ba'di sai Allah madaukakin sarki yace innahu kana aliman ghafura kadi wanda ne kai diki yana da wannan iko cewa wato yana da iko idan kai nan take rama amma duk ya kyale mutane duk gaba ɗaya doron ƙasa da ake tafi gantaka yana da iko ya kyale zama yace kawai ki go musu to sai kare aya kalli karshen yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya tadabburi la in yin tadabburi na Qur'ani shine rika kallon idan Allah madaukakin sarki ya magana da ni ke karewa kafi sai yake innahu kana aliman lalle Allah ne jimuri ne jimuri shine kai mutum abu zai iya rama ya ba ku karfin ka kuma ya kyale ka wurare kaɗan ne za ka iya jin cewa Allah madaukakin sarki ya gwada misali kamar wani da aka taba yi wani malamin da yake wani wasu shekaru wani ya zo yake da ƙarya wai shi kama shi aka yi lalata da ƙaramin yaro ne da hande an kama shi shi rika rantsuwa in ba haka ba kada Allah ya sa ya motsa daga nan kaza kaza kaza ni shi wannan sai aka kani wallahi yana barin gurin saboda shi wannan ka gani suna ganin ya ga abu kurukuru yana barin gurin sai tsallaka titi mota ta dauke ko shura ba shine wani wani alƙali yake to yana ɗaya daga cikin sifofin Allah ne in ki kai ke sannan sai ba da bukalin wani kuma shi ma ke da yi ya zo yake da ƙarya a kan ƙarya shi wanda aka yi abin ya sani yace ya san ranke dade wallahi wannan abin da yake faɗa to ba ka da wata shaida ban da kai kuma ba abin da za a bayyana shi sai wa ba ga illa illa jima'a alimna shi wanda ya san ya wannan abun kudin sa aka karba ya an yi rantsuwa kan ƙarya yace ranka dai wannan bawa Allah ba ƙarya yake yake babu ya baka da shida ya rika rantsuwa aka aka sallami shari'a yana murna kai shi ya kama wannan da yake bin baki wallahi ya fito shi ma bai kai inda zai kai ba mota ta buge shi ya mutu sai wannan mutumin da yake bin baki haba Allah da kada haka da ba a raina ka ba abin da yake kenan yace da haka kake da ba a raina ka ba to yana kaga shi ne aliman ne jimiri gafura kuma ne gafara wallahi da shi kan ya tuba Allah zai yaje ba saboda gafara shi kan ka duba da yadda yadda shi dan yayi da ya tuba ka duba fir'auna shi ma Allah ya yi al'ana wa qad afita qablu wa kun domin yayi alƙawari a can gurin cewa baya karɓar tuban an zo gargara wala shakki tawbati lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara da fir'auna la kalin alin yana kan karagan nan bayan ya gama cewa ana rabbukum al'ala ma ya tuba Allah zai ce ya karba amma bai tuba ba sai da ya ga mala'ikan mutuwa sun ido hudu ne to shine matsalar amma wallahi bayan ya gama shegantakar sama ya ko lokacin da ya zo ma shiga ruwan ya tabbatar da cewa wannan gurin ba ba gurin sha bane inda ya tuwa Allah zai karba ya ce gurin amma matsalar sai da ya ga mala'ikan mutuwa to idan an zo nan gaba kuma Allah baya sauraron mutane eh to saboda haka wannan shine to shine yace haliman bi jimri gafuran kuma mai gafara sai Allah yake وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
الله مدعوكتين تركيتي وأقسموا بالله suna karantuwa da Allah madaukakin sarki jahada imani iya makurar rantsuwarsu dama yawan rantsuwa alamar ƙarya ce ba a so mutum ya biya rantsuwa ke ta kama Allah ya ce suna wannan rantsuwar cewa la in ja'ahum nadhiru in har mai gargadi ya zo musu la yakunun na ahada min indal umam wai za su zanto sun fi ko sun zama za su zanto sun fi kiriya fiye da wannan al'ummomin guda biyu shine Yahudi da Nasara wai kafiran maka ne masu wannan rantsuwar cewa idan har mai gargadi ya zo wallahi sai sun fi yahudi kiriya sai sun fi nasara kiriya amma da ya faru falan ma ja ahum nadiru yayin da mai gargadin ya zo ma ja dawu illa nufura hakan bai kara musu komai ba ba cewa su kara gudu kara guduwa da sakon sakon yana bin su suna kara gudu abin da ya faru da kiyama to kaga wannan sai daga cikin matsalolin rantsuwa kenan kuma haka Allah ya gaya mana a suratul an'am cewa an taqulu inna ma unzila ilayna alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim la ghafilin fi aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu la kunna ahada minhu faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa huda wa rahmatun faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayati llahi wa sadaqa anha to kaga ɗaya daga cikin wato illolin su kenan ko kuma Allah yake wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin la kunna ibadallahi mukhlasin Allah yake fa kafaru bihi fa sawfa ya'lamu shine dabi'a to sai Allah yake استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد السنة الله تبديلا ولن تجد السنة الله تحويلا kamar ka tambaya ne matsalar da ya janyo wani irin matsaloli ne suka janyo suka samu kansu a wannan halin sai Allah ya ce istikbaran fil ardi abin da ya jefa su wannan girman kai ne a ban kasa kawai shi kuma girman kai shine badalul haqqi wa gamtun nas in gaskiya da raina mutane to abin da ya samu su wayannan mutanen wato larabawan maka ke istikbaran fil ardi saboda girman kai a ban kasa kawai shi ya jefa su akan wannan Allah yake wa makra sayyi da kuma makirci mummunan makirci da suke da shi kawai Allah yake wala yaqul makru sayyi'u illa bi ahli ko da ɗaya makincin wanda yake ne mummunan ɗabi'a da mummunan hali baya komawa ko ina in ba ga masu shirya shi ba shine abin da bawo yake cewa wai kai kai ko maman kan makinciya wata rana ka abu da abar suna da wanda ibnu abbas bayan ya musulunta bai yahudi ne yake cewa ko ta aya mai hikima a cikin at-taura da take burgi cewa wato um, man abara bi irin lafiyi wa qafiha cewa sai ka yi koma kan mace gida duk wanda yake fata yin yake haka yake haka rami dan dan uwan sai fata to shi ne fata shi sai ibn abbas yace shi ya to ga aya da ai ga aya karara Allah yake wala aikul makru sayyi'u illa bi ahli ai za ka za ka gina ramin mugunta gina shi da biyu din kaga rama za ka ba da wannan bakara kai kai ko ba kan majiya ko kuma wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi da biyu domin ya tashi fadawa ya iya fitowa to za ka duk wadan bokaye gaba ɗayan za ka ba ta mutuwa kirki domin gaba ɗaya ma kirkin da suka rika shirya wa mutane a ban ƙasa wallahi kafin su bar duniya sai ya dawo musu shine wala yaqul makru sayyi'u illa bi ahli kaga ai Allah ya ce inna ma mabghi kuma ala anfusikum surati yunus zalimin ku yana kawo kan ko kuma suratul fatih faman nakasa fa inna ma yanqutu ala nafsi sai Allah ya ce fa hal yanzuruna shin yanzuruna me suke jira domin nazara ilinsa yana ta'addini da abubuwa duk lokacin da in za ka fassara nazara a larabci ko a ƙur'ani za ka lura da niyyar zo a gaba idan nazara ta yi ta'addi da shi ma'anarsa daban idan ta yi da ila ma'anarsa daban an fahimta da kyau ko misali idan nazara ta yi ta'addi da ila to ana so ka kalla da idani afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat kaga so ake ka kalla ka ga rububiyar Allah amma idan kai da shi to so ake kai tunani ba ido bane tunani ake so so ake kwalwaka ta hararu afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi an fahimta da kyau ko amma idan ta zo ba da wayannan jin ba to so ake kai al-intizar kenan ka saurara an fahimta kamar nan fa har yanzuruna ai ba abin da suke jira an fahimta da kyau ko ba hal yanzuruna illa sunnatal awwalin ay yani uqubatal lahi lahum ala taklidihim rusulahu cewa ba abin da suke sauraro in ba azabar da Allah madaukakin sarki zai musu ba dan gane da ƙaryata manzannin sa da suke da saba musu sai Allah ya ce falan tajid li sunnatil lahi tabdila ba za ka taba samun tajini canji dan gane da sunnar Allah ba abin miji sunnar Allah shine ka ƙaryata man manzo ya zartar da kai haka ya rika faruwa da annabawan baya shine ba za ka taɓa samun tabbi ai la tughayyar wa la tubaddal shine tabdila walan tajid li sunnati llahi ta'wila sannan ba za ka taɓa samun sauyi kuma har yau tabdil da ta'wil shi yana nufin canji da sauyawa to ba za ka taɓa samun wani sauyawa shine wata kila tabdil a canza shi kwata kwata an fahimta da kyau ko a ɗauke shi a kawo wani shine tawhid ta'awil kuma a zo ba dauke duka ba amma an dauki wani bangare sannan wanda aka ga aka yi aka jona a jiki sai a maka fenti ka dauka da iri iri misali nisan wato babun ne da kai aka canja robobin gaba ko na baya dan karka gane na bayan ka da aka ce aka sa wasu aka yi musu fenti amma tarjih ko gaba ɗaya za a canza duka robobin a kawo su ka dauka na kai wannan kuwa za a baro su tahwi za a baro su amma na kan wancan da ko kuma aka yi masa illa to sai a yi masa fenti yadda in ka zo sai ka dauka shi ne bi to gaba ɗaya sunna Allah wa daukakin sarki ba ba ka karɓar wannan wai za a rada Allahu bi kaumin su an fala maradala idan Allah ya nufaci wasu mutane da wani abu wanda yake mai muni ba wanda yake biye da to shine walan tajida li sunnatillahi ta'wila sai Allah ya yi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجبه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله مدوكacin sarki yace awalan yasiru fil ardi kin ba ta yin tafiya a ban kasa domin tafiya abai da dan kairo yake cewa yawo yana ƙara ilimi yawo yana ƙara tunani tafiya a ban kasa tana ƙara mutum tunani da ilimi da imani to ba ta yin tafiya a ban kasa ne kaga ya mutu ya kai annabin Allah bayan guru su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim wato ya ya karshen waɗanda wato waɗanda suke kafin su ta kasance ya aqibatu ta zama wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi su karfi domin su waɗannan laraba da suka karyata annabi alaihi salatu wassalam idan karfi suke ji da shi su dauki kamuda bana ba kamuda karfin jiki sosai suke da shi sun haura larabawa ne ta ba kusa ba to shine wato kanu aja wato wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi su karfi sannan kuma in magana ce ta tunani da hangen nesa ai adawa sun fi domin ba ada yana da hangen nesa da tunani to sai Allah ya ce ma kana lahu li yu'jizahu min shay'in babu wani abu da yake gajiyar da Allah madaukakin sarki ko bai yi bi samawa ta cikin sammai wala bil ardi ballantana kasa innahu kana aliman kabira lalle Allah madaukakin sarki masani ne kabira kuma mai iko akan kowa da kowa kaga da yayi magana karfi da yin fa an yi sai magana akan iko da kuma ilimi cewa an wayan sai an ce suna da ilimi kuma suna da karfi to sai aka ce duk Allah ya gabe yake da su da masu kaifin basira da masu karfin shine aliman kabira ya fi shi ilimi gaba daya sannan kuma ya fi su karfi domin shi yake da iko akan shine aliman kabira sai Allah yake ne aya ta karfi ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده basira Allah madaukakin sarki ce walau yaqidu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane nan take da abin da suke na laifi ai ma ta raka ala bari halin da ba da ba wani mai numfashi a bankasa kana laifi Allah ya kama kaida kowa ya tsare wallahi kowa dan dukkan muzalimin da nafsi biyu kowa zalunta kansa yake mutum zai laifi ya sani ya san Allah baya so to da Allah yana dankan mutane nan da nan ai da shi wani lokacin ma ba kai kai ba iyayenka su za su daga ma dan abu kadan zai faru ba su sani ba sai mahaifiya ko mahaifi su ne ba to kaga irin wannan a ta tsinuwa idan uwa sai wa Allah baya cewa to nan take Allah ya ce to a ko da akan haƙƙin ta ne wallahi da ba akan haƙƙi ba shine abin da muke faɗa cewa masu saurin tsinuwa dan wasu na yawan tambaya cewa su iyayen suna da wannan yawan saurin tsinuwa cewa da wuri sai su tsini idan irin wannan ta faru Allah madaukakin sarki ba wai da in ji Allah ya tsine wanda yake to a sai akan haƙƙi akan haƙƙin kuma shi ma sai an bada tazara dan ya tuba da ana haka bai ba Annabi Ibrahim ba ya tsine marwa ta hauji ta yi kyanci kuma yayin nan to ji sa ko sako mutum yake yi muka ba mun ja bara cewa tausaya ba kake ba ƙara tsine ba za ka yi ba domin wata kila kamar yadda na ga wata tambaya a nan wani ya faɗa cewa ya yana wasu abubuwa kuma duk ran da zai yi din abin yana damun sa wata kila yayin da yake abin shi ma baya so to wanda yake da wannan ɗabi'ar kuma da yadda Allah zai dina an fahimta da kyau ko wanda yake yana tabajjuji yana albari da abin shine baya dinawa shine ne matsala domin malam imamu zahabi ya kawo tarihin wani bawan Allah na ga malam da Mansur ya sa shi a cikin abokin fira na daya cewa wani bawan Allah ne suka shigo gidan wani mutum fashi bayan sun shigo mafashi sun gama su tare su guri ɗaya kamar a falo yadda ake yi an tara su gaba ɗaya a falo aka je duk inda za a yi ɗakunan gida aka yi tashi bayan an gama ɗebo kaya gwalagwale da kuɗi an za a wata je wanda gaske jeje an shi abinci yake ya ka ce a ɗaya aka je aka duba abinci ya gama ya yi tsarki kawai za aka ɗauko tukunya a falon gidan rashin mutunci suna kallo aka raba kulet kulet kowa gaban shi kuma babban shi yana zaune kawai yana ta motsa bai shi ne gidan sai ka ta hakuri sai ce ba Allah kai ba za ka ci ba in ja sai ajin ne shi yau ga kwarai kuwa yake shi azumi ne yake azumi kuma yake kwarai kuwa yake to me kake cewa yake tanzini yake motsa baki da yake kuma tanzini yake sai matso kusa da shi yake ai wannan abin da kiyan na yi kullum ba na raba ɗayan biyu wata rana Allah ya sa ni na yace wallahi an dau lokaci wata rana yana dawa sun kawai sai ga jiki sai ga ne ga shi a kusa da jiki kai ba kai ne dan fashin da yake ni ne na ga ba yace ba na ga ba wata rana Allah zai sa da su ruwa yace na je na kini to shi ne wannan gabar da Allah madaukakin sarki walau ya'khudhu Allahu nata bima kasabu ma taraka ala zahiriha min dabba da Allah madaukakin sarki yana kama mutane ne gunsu aida kowa ya shiga uku wallahi law alimu qabiha sarirati la bassalamu alayya man yaqani wa la a'radu alayya wa man suhbati wa la butu ba'da karamatin bi hawani lakin tatanta ma'ayibi wa masalibi wa afawta an sa'ati wa an tubiyani wa ne mutum haka imamu al-qahtani yake fada yace wallahi da sun san abin da yake koyi a cikin zuka dukiyata ga wanda suke mun sallama ba sai sun dena yace ana ganin na wadannan shehin malami sai kudi suna ban da fito la assalamu alayya man yalqani wala aqradu alayya yace da kowa sai watsi da ni wa man lusubati da sai kowa ya kosa da wato da abota da ni yace kuma da da kanje cikin wulakanci zan koma yace amma ubangiji ta tarda ma'aibi ta boye aibi da wa masalibi da tuba tubaina yace kuma kai mun abuwa dangane da duk irin kurakuran da nake yi zuwa gare ka da wuce gona da ni da bane ne saboda haka wannan shi sai Allah yake walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah yana yi wa mutane jinkiri ne zuwa wani lokaci da yin da sai lokacin yayi za a karbi rayuwarka فإذا جاء أجلهم إذا أجلهم فيذوب إن الله كان بعباده بصيرا lallai ubangiji madaukakin sarki ne gani dangane da bayinsa abubuwan da muka fara ni da Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana a gurguje za mu karanto durus tunda mun gama sura sati ne zuwa kawai zai mu shiga sabuwar sura sai daga cikin da san da muka koya a wannan sura shi ne yanzu akwai wajen tunawa da imomin Allah madaukakin sarki wanda ya yi wa bayin da na cewa wajibi ne a gode masa na biyu tabbatar da zuwan rana alkiyama mun ji a wannan sura na uku tanadi domin lahira wajibi ne kai wa lahira tanadi na hudu tabbatar da tashi bayan mutuwa mun ji a surar nan ta gaya mana lallai za a tashi bayan mutuwa na biyar kuma lallai ilimin Allah madaukakin sarki ya ku ya kewaye kowa da komai na shida akwai bayanin adalcin Allah madaukakin sarki rana alkiyama sannan na bakwai falalar ilimi ga malamai mun ji a ƙarƙashin inda ma ya kallaha min azari zo na ba ta takwas ciyar da dukiya shine mafi girman aiki a gurin Allah sannan na tara Allah madaukakin sarki baya karɓar aikin da aka yi ba da shi ba saboda haka sai ta yi aiki da shi na ƙarshe da za mu tsaya a kai shine sanin gaibun sammai da ƙarshe gaba ɗaya ya tattara gurin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki gidajen da akwai wata tambaya da aka yi ko suna magana ne akan shi yana magana ne akan wai karatun da muka yi na haibul mufara a na ranar alhamis da aka yi a hausawa cewa an yi magana akan gudu ya ƙiran ya ji kamar an yi magana a kan a cikin wannan adawar mubarak yake yana kan ƙarin bayani saboda yake matasan mu ne yanzu musamman ba mu ɗan kasuwa ba su da wani aiki a kasuwa sama da ita wannan kuma suna fakewa da cewa ai ba kuɗi aka saka ba don haka ba haramun ba idan da ya saurara kan adawar mubarak ɗin da kyau ai zai ga mun yi bayani akan cewa wani ya yi irin wannan tambayar a gurin cewa ko da a ce ba sa kudin ba mun kawo hadisi guda biyu annabi yake ne a majani ba gurin fihi ba kafir min Allah as-sihhatu wal barak ni mu guda biyu da yawan mutane suna hasara ranar lokaci da lafiya to shi ranar lokacin ka maimakon ka bauta wa Allah da shi sai ka koma yin wani abu da wata wata ila a ce ma ba lada ba da ake ya ɗauka a sai ka yi nadama wannan lokacin ranar alkiyama sannan na kawo raba da raba rantsuwa a ɗau littafin algawi a kan da alwakati fi a yadda nake Time in the life of a Muslim, haka littafin yake guda ɗaya. dan karami ne kyau da turanci akwai na larabci kuma ka karanta shi ka jawo wanda yi bayani akan muhimmancin lokaci sannan ka dau hadisi ibn Abbas na bai hadisi da annabi alaihi salatu wasalam yake magana akan cewa faraga ta kaula shugri idan khamsan qabla qabla faraga ta kaula shugri saboda haka abin da yake daidai shi da kauce wannan a karanta Qur'ani awa biyu har muka ce awa biyu ya yi ta tafiya bakara da ali Qur'an tarjila wa tadlila kai wata firan nan ka karanta ka kara gane ma'anar awalin da yake ka wannan kuma cewa yi da Allah wata shawara za a bayar da mutumin da yake aikata laifi alhalin ya san laifi kuma yana mai tsanar kansa a duk bayan san da ya yi wannan laifin ya kan yi alkawarin daina sai dai da an kwana biyu sai kuma ya tsara aikata wannan laifin a cikin wannan mutum ko jiwa yawa ne zalimin da nafsi muqtasidun ko sabiqun bil khairat zalimin da nafsi kawai abin da ake gije masa kan ya je yana cikin laifin da mutum irin wannan tuban tuba ne da za a ce zai karbu in dai babu niyyar gama in ya gama zai kuma tuba ya kuma yi na ɗan lokaci ya kuma dawowa wannan raina Allah ne abin da zai taimaka mai shawar da zan bayan shi na farko ya canza environment din da yake a kai wataƙila abokan da yake tare da su abokai suna da tasiri sosai wajen laifin da kake a kai sosai saboda haka ya canza wayannan abokan sannan abu na biyu shi ne ya aboki karatun alkurani kamar da shek usman tambobi ya faɗa to abin da yake so ya zama mutumin kirki abubuwa uku ya ba da shawara ya rika sallar dare ya rika karatu alkurani da ne samu abokan kirki ka canza abokai gaskiya wannan abokan naka suna taimaka ma wajen haɗawa wannan matsalolin da kake wannan shi ne shawara ya canza abokai sannan ya duk yadda za a yi wato ya rika yawan karatu alkurani sannan ya yawan yake ibada a bakinsa Allah ya dace da Allah ya sami ma No. Eh. Shi abin da yake so ya kawo a nan, jir wato mutukar tawagu ana da mutumin kirki amma yana so kamar da sai na maka yi cewa da za a je kiyama a ce kowa zai shiga aljanna banda mutum da yake dauka shi wannan irin wannan cewa duk yadda kake yin Allah kar ka dauka ka sha shi ne kawai amma ba kawai tabar gaza yake yi ba haka wani kam yana so ya nuna ma kullum kai ta wurin Allah kuma kai ta kokarin Allah wa tsoron sarki ba ka ikon dawwama a kai sai na abubakar fa baya wato man ji rabbana la tujid qulubana ba ni da hare da lawa hablana kullum Allah karka ta haɓar da zukatan ka karkatar da duwa da ka gide da wannan shine karatun da yake koyarwa ba amma ba wai yana nufin mutum ya je ya duka tiya da dare ya dawo da ranar yi wannan wakar ba haka ake yi ba sam ana nuna cewa duk da kake gurin Allah to lalle ka rika kankan da kanka zuwa gare shi cewa ya ubangiji na fi kowa ne haka an zo addu'a na fi kowa saba ba kuma ba ya yi saba ba zai yi da gangan ba domin kaga a cikin zalimin da nafsi wata fasarorin da ke an kawo irin wannan cewa wasu kace zalimin da nafsi shi ne wanda ya zo kawai shi farilla kawai ne eh shi ya farilla muktashi da kuma ya hada da nafila sabiqun bil khairati shi kuma duk wani abu da yake na alkhairi wanda aka taba fadar sa to ya ya yi kokarin kokarin gwadawa wasu kuma kace zalimin da nafsi shi ne yana yin haramun yana makaruni aka yi zalimin da nafsi amma muktasidin kuwa shi baya haramu shi ma makaruri sai dai wato wato dariya ba da gangan ba tarikun bil khairat ko ba ruwansa da duka shi kawai duk abin da yake daidai shi yake kokarin in kaje ya fada shi sai dai zanewa kai amma shi wato muktasirin da gangan wani lokacin zai ma yi makaruni amma ba zai haramu ba to haka malamai sun ka fassara sama da goma saboda haka wannan shine abin da ya kamata shi wannan bawa Allah ya kula da kyau sosai ya gane cewa ya canza abokai musamman abokan da wallahi aboki yana ɗaya daga cikin mutum na farko da yake jefa mutum hanya mara kyau idan Allah ya taimake ka ka canza abokai to insha Allah ta'ala ka samu abokin da zuciyarsa ta dan faru wa rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid wanda kullum kokari yake ya ga gurin karatu guraren alkhairi in ji Allah ta'ala za ka ga zuciyarka ta canja wannan shi akwai ɗaurin auren dan uwa injiniya injiniya ana dan na tambaya na ce ta biyu ce ko ta uku akwai ɗaurin auren ku yanzu na ake gaya mun cewa za a ɗaura alfurkan ranar juma'an nan mai zuwa masallacin juma'a bayan sallar juma'a to muna yi masa fata alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen ta kyawawa da tsohon ta maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi yadda zai yi ya kaɗe masa dukkan mutuntuni muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da tsohon ta maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga na bari mala ana da zai samu babban matsayi yanzu matsayi kuma wanda yake wato mai jarrabawa an bi yawa a cikin Allah ya ba shi kwanciyar wannan jarrabawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cije mana awa a gaba a cikin al'amuran da suka za a gaba waɗanda na so akwai yasa yawa akwai so da za a yi wa yasa aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya za a yi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya hore masa abin da za su biya domin lafiya ya yi ta zama sai kana da kuɗi sosai da kuɗi ba ma lafiya ba komai amma musamman lafiya idan ka ba kuɗi to zan mutum zai kai ba duniya kwarai da gaske suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare masa ita kuma da zai wanda aiki Allah madaukakin sarki ya gashi kafarin da muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunan da kyawawa waɗanda ke neman aiki da wasu neman sana Allah madaukakin sarki ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka hore mu da abin muna roƙon ubangiji da sunan da kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين